إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin tarihin musulunci muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon wayewar garin yau lahadi shida ga watan juma'a da saniya hijiran fiyayyen halitta annan muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan 12 miladiyan ayyuan annabi isa alaihi salam na da shekara 2024 kamar yadda bayani ya gabata a rana irin ta yau insha Allah ranar lahadi wanda shine rana na farko a tsarin kwanakin da allah madaukakin sarki ya fara halitta ko ya fara halitta tsakanin sammai da gassai da kuma abubuwan da suke tsakaninsu na mu dinga karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiranta da akhbarul musallin na muhammad sadiq al-mishawi rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya bayani ya tattaro bayani akan sallah daga farko kusan har ƙarshe amma ta bayanin kuskuren da mutane suke yi maimakon kai tsaye a zuwa karantar da mutum daga sallah daga farkon zuwa ƙarshe sai aka tattaro kuskure kuskure kuskure ga baki ɗaya da mutane suka yi za ka tara a cikin littafi kuma yadda ya tsara littafin shine ya tsara ne wato gaba bayan gaba na bangarorin da suke da alaka da sallah sa'annan ya dauki salloli daban-daban na farillan da na filar kowanne ka kuskuren mutane a bangarensa kafin sallan ma sai da ya bayani hatta biyan bukata inda mutane suke yin kuskure bayan da musulunci ta karantar ba aka zo a launa aka shigo kabbaran gaba-gaba a cikin sallah kabbaran harma ruku'i sujjada dagowa wayansu kuskuren ma na magana ne wayansu kuskuren kuma na aiki ne duk sai da ya bayani a kai kuma a tsarin littafin yakan kawo kuskuren da babu sabani a duk wajen malamai cewa sun yadda kuskure ne kai tsaye in ya kawo sa'annan kuma in akwai wanda akwai sabani sai ya biyu ta da shi akhlawul musallin ba shi bane kadai ba muhammad sadiq al-mishawi rahimahullah ta'ala shi kadai ya rubuta littafi wanda yake da alaka da bayanin kuskuren masallata ba akwai wasu malamai wanda suka ruta akwai namanta sunan malamin wannan kahfani kahfani wani malami ne wanda ya yi rubutu a littattafan littattafan fikihun malikiya shi ma na da asibawar musallin sannan akwai dr mustapha murat shi kuma nasa akbaru na fil ibadat kuskuren kurakuranmu a cikin mene ibada shi karan kansa imamun nishawin shi ma akwai malamin da ya zo gabaninsa wanda ya fara rubutu a kan akbarun musallin wanda shi ne babban madogaransa a wajen rubuta wannan littafi din lallai littafin abin da ya sa ya rubuta shi shi ne don kokarin fitowa mutane da gyara wa mutane ibadarsu ta sallah kasancewar sallah ita ce mafi girman ibada an ka cire in mutum ya zama musulmi saboda hadisin abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda yake tambaya tambaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyul a'mali afdal ila Allah wani aiki ne a wajen Allah ya fi soyuwa annabin Allah ya ce as-salatu li waqtiha in sallah a cikin lokacin kuma sallah ita ce abin da za ta yi sa ita ne za ta yi asesin ɗin mutum a gaban iyama ya ci jarabawa wanda Allah ya mai a duniya gobe ci ba imana idan sallan mutum ta yi kyau a gaban iyama to salin alin kawai wani alamu ne na cewa ya ci jarabawa zai iya tsintar kansa a yin aljanna za Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah farkon abin da da a fara mawa bawa hisabi da shi a gobe kiyama shine sallah in sallar ta yi kyau masha Allah in sallah ba ta kyau da matsala kuma sallah ba zallan al'umman annabi bane Allah ya shir'anta musu sallah duk al'ummomin da su gabata su ma suna sallah irin nasu Allah madaukakin zaki ya ba mu labarin annabi Ibrahim shi da iyalansa daga cikin addu'o'in da ya musu yace rabbana inni rabbana askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram rabbana liyuqimu as-salah ya ubangiji lallai ni na zaunar da mini zurriyata lokacin da yazo ya aje maman annabi Isma'il Hajara ko ya aje ta wajen yankin wato Saudiya inda yanzu Makka take ya ce ya ubangiji na aje zuriyata biwadin gari zai zara a cikin wani kwari wanda babu ciyawa ba baya tsirawa saboda duwatsu ne kawai da kwarurruka inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma mai daraja rabbana liyuqimu musala. ya Allah ka sanya su tsaye da sallah a can ƙasa ya ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati ya Allah ka sanya ni mu zanto mai tsayi da sallah ni da zurriyata haka nan annabi Isma'il Allah ya bamu labarin sa cikin alqur'ani wa dhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati haka nan annabi Musa Allah ya bamu labari akan shi da cewa wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ko وأوحينا إلى موسى وأكيه أن تبوعا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة هذا النبي موسى شما متانا سنة صلى هكذا النبي annabi dawud shi ma allah ba mu labari daga cikin shari'ar sakwai tsaye da sallah ce wa karrara ki an wa'ana annabi dawud allah na bada labari a cikin suratul sad wanda a ruwayan warshu ake ce mai suratul dawud ko alaihi salam to wa karrara ki'an wa ana haka nan annabi yunus a cikin suratul saffat allah madaukakin sarki ce falaula annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da ba ya kasance daga cikin masu yi mana tasbihi ba malaman tafsiri da yawa suka ce sallah da ya dawoma a cikin mene a cikin cikin kifi har zuwa ranar mene har zuwa ranar tashin alkiyama almuhim ne sallah tana da girma kwarai da gaske kuma saboda girmanta allah madaukakin sarki ba a duniya ya ba wa annabu ba kowace shari'a da kowace ibada da muke yi a duniya aka ma wa annabin allah wahayi da umarnin yayi amma sallah sai da aka zo aka daga shi takanas ta kan aka kai shi masallacin jerusalem daga masallacin makka harami daga nan kuma aka haura da shi sama aka je saman farko aka nemi izini tukun aka ba da dama aka bude aka shiga haka aka je na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai kowanne an ji sai an nemi izini ake wucewa aka zo wurin da ake kiranta sidratul munta inda sidratul munta inda ha jannatul ma'awa a wannan wajen sidratul munta anan mala'ika jibril yake tsayuwa annabi mu annabi muhammad sallama ya wuce ya je gana da allah amma annabi bai ga allah ba bai ga allah yadda kuke gani nan haka annabi bai ga allah ba saboda an tambaye shi har ra'a rabbak kaga ubangijin ya ce nurun anna arahu haske ne a dayin ganshi a duniya ba wanda zai iya ganin Allah da ido biyu sai dai ko in a cikin bacci ta mafarki amma ba wata ibadan da za ka yi ka ga Allah annabi musa ya nemi ya gana da ubangiji ya yi magana da shi ya ji daɗin maganganun allah sai ce rabbi arini an zuru ilai ya ubangiji ka ba da dama an ganka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani eh baraka ganni ba amma ka kalla wannan dutsen idan ta tabbata ba canja ba da gani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى صيقا lokacin da Allah ya bayyana saboda jalalarsa da girmansa dutsen ita zama gari haske kawai sai da ya bugi annabi Musa ya sumar da shi kusan idan haske tafi karfin ganin mutum mutum da da bai gani ne yanzu inda wani gobara ne tashi mai karfin haske to idanun mutane shafewa da ba su dinga ganin mai ke faruwa ba saboda hasken ya fi karfin yadda allah madaukakin sarki ya tsara halittar mene idanunmu to shi ya sa annabi muhammad sama ce haske ne bayan da za a yi ganshi maganin da ake cewa wai wa ma ka zabal fu'adu ma ra'a ko a fatumaru na hu ala ma yara walaƙad ra'ahu nazlatan ufura ya akwai malaman da suke cewa annabi ya ga Allah ai ma kadhabal fuadu ma ra'a zuciya bata karyata abin da ta gani ba afatumarunahu ala ma yara shin kuna musu da annabi ne cikin abin da ya gani na ubangiji to walaqad ra'ahu nazlatan ufura ya sake ganin sa a wani sauka na daban to kaga in ka bi tafsirin ayan daga nan naka warware kanka tunda Allah ce ai ma kadhaba fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra kuma ya sake ganin sa a sauka na daban nan ana ba da labarin jayayyen mutanen makka ne lokacin da annabi ya dawo ya ce musu ya je ya gana da allah ya je su ba abin da ma ya dame su ba ma gana da allah ba ne ya ce ya je masalli ya je jerusalem wanda su in da su yi tafiya sai sun yi wata guda suna tafiya amma shi a dare ɗaya ya ce a biya dawo shi ne a fatumaru na hu alama yara to wannan wannan kadiyar kenan har ma suka ce to su mai interview tunda su sun san hanya ya musu bayanin ya hanya yake Allah sai ya yaye mai hijabi ya musu bayanin abubuwa wurare wanda sun san cewa sai wanda ya burin zai iya bayani har ma ya musu ishara a wuri kaza akwai yan uwansu masu dabbobi suna zuwa kuma ya tabbata haka ne amma dai a ƙarshe duk da dai sun tambaye shi ya ba da amsan ba su yadda ba har suka je suka samu sayyidina abubakar radiyallahu anhu suka ce kaji mai mutumin ka yau yake faɗa kuwa wai ya ga wai ya je Jerusalem a cikin dare bin jiya ba kawai ba kuma har ya je ya gana da Allah sai na abubakar ce shi ya yarda ya shaida lalle annabi Muhammad ba zai karya ba shi yasa ke kiran sa as-siddiq mai gaskiya mai gaskatawa to annabi Muhammad sallallahu alaihi anan Allah kuma ya bashi salloli guda hamsin ya juyo kamo hanya dama a kowace sama akwai annabin da ya haddashi a sama ta shida sun hada annabi musa ne yana zuwa sama ta shida ɗaya juyo ya dawo sai annabi musa ce ya me faru ne ya ce an ban sallah guda hamsin ne ya ce gaskiya mutanen gaba za su yi sallah hamsin ba dan ni din nan da gani na gwagwarmaya da mutane kwarai da gaske na sha wahala ka koma dai a dan sassauta dai ya koma wajen allah ka rage biyar ya da dai wuce tambaye shi yanzu nawa ne ce arba'in da biyar ya ce wallahi ba za su yi ba a koma dai sai da kuma kaga nan Musa ya sha wahala kwarai da gaske ka shiga cikin suratul a'raf ka shiga suratul baqara shi yasa ma duk a cikin alkur'ani ai ba annabin da aka ambaci sunan su gama nan Musa saboda wahalan da ya sha babu annabin da an ambaci sunan su kusan 120 da wani abu duk annabawa saboda wahalan da ya sha kawai da mutanensa amma ya ce wallahi mutanen gaba za su iya ba tunda al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa akan al'umman annabawa ce ba za su iya ba koma a ja sassauta to aka koma dai karshe dai yana ta sintiri dai yana ta zuwa yana dawa ya da aka rage ta dai biyar da ya da biyar ya zo da wuce ce nawa ce biyar ce ka koma ne ta gaskiya shi ya ji kunyan Allah a ga yanzu wani da ya ce da an koma ne ko asuba din naka daga mana kaga sanyin na ya damu huta da annabin Allah dai ya ce ya ji kunya Allah ba zai iya komawa ba sai Allah ya turo mala'ika a ce mishi Allah maɗaukakin sarki ya zartar wa bayinsa da cewa kowane ɗayan in sun yi da ba su ladan goma a kullum kowane ɗaya mutum ya da ba shi ladan goma a salloli biyar yi da ba shi ladan nawa sai ya yi salloli guda hamsin al'umman manzan Allah sallama to bayan fa ya karɓo ɗin baban shi haka ba sai da aka turo kuma mala'ika jibril ya koya mai sallah to shi yasa malamai suka ce duk wanda ya zo yake sallah bai koya daga wajen malami daga farko zuwa ƙarshe ba bai karanta ba ya koya ba ko ba karantar da shi practical ba bai da sallah ka ga gado ko nan iziya za ga wannan magana bai da sallah saboda ita addinin musulunci ba a yin ta da ka kuma ba a yin ta wai muna gani muna gani ba magana muna gani muna gani dole ka ji ga koyayen da ake yi sallah ita ce mafi girman ibada kaf hatta kwanciyar kabari mai kyau ba za ka yi ban baka sallah tunda ya tabbata cewa manzo Allah su sama ke cewa idan mutum ya zanto yana sallah to a duk lokutan sallah sallolin su za su su dinga taya shi hira in ba ka yin wani sallolin to wani lokacin to sallan bare zuwa ka zauna kai daya cikin kabari kai ka san cikin wannan ramin ko kai ɗaya na ka barka a ɗaki ba wuta yaya wallazina cikin ramin da ba iska amma idan mutum yana sallah sallan Allah zai mayar mishi shi mutumin kirki zai dinga tashi hira har ranar tashin alkiyama musamman kuma sallan asuba da sallan la'asar sun fi tsada kwarai da gaske manzon Allah sun ma kace duk wanda ke sallan sanyi guda biyu ma ya shiga aljanna man sallan bardain dakhala aljanna hadisin Abu Musa sallan asuba da sallan la'asar manzon Allah sallama yake cewa kullum Allah yakan tarar da abinci na musamman wanda zai bawa mai sallah a gobe kiyama sanadiyar sallan da yake yi duk lokacin da ya sammuko ya je sallan asuba duk lokacin da ya yi yammaci ya je sallan la'asa wata rana asar din na cikin muwadda Allah jikan imam malik an zo an wuce da gawa aka je aka bisne bayan an kwana biyu abokanaye ne sai ɗayan ma ya mutu sai sabon sa cika abokanaye sun mutu lokaci guda su kenan allah da tashe su matsayi ɗaya annabi ce a mai kuke faɗa ba ku ganin cewa wannan yanzu ya yi sallan kwana nawa a bayan shi kusan wata guda ai ko sallan kwana ɗaya ne zai iya fi wuce wancan nan shi yasa tsawon kwanaki in allah ba kana bautan allah akwai albarka a ciki da sallah kuma za ka iya samu ka wuce wani a gobe kiyama da aka kula da sallah wallahi duk abin da kake yi in an ce lokacin sallah yayi ka tsaya ka yi sallah to da ka fi ganin haske da ka fi samun sauki kuma da ka fi ganin kun gama abin cikin sauki yanzu ko gona kuka je kuna aiki bar mu ƙara samun gama a'a ana san lokacin sallah tsaya ko ku yi sallah ku yi sallah sai kun ku menene ku ci gaba aikin zai fi muku sauki kuma za ku yi saurin gammalawa kuma za ku samu sauki hatta na dawowa daga wajen allah madaukakin sarki kada ci mu sauri mu bar jejin nan kar magarba ta mana mu je gida mun je gida ma yi la'asar to wallahi magarba ta muku a jeji amma in kuka yi la'asar din ko kama hanya sai ga allah ya sauwaka muku a takaice dai kowane abu da kake in dai kai musulmi ne an kira sallah ka yi hakuri ka bari ka yi sallah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon sabati akan yin sallah wannan imam sadiq al-mishawi yana da littafai da yawa yana rubuta da yawa ya fi saba'in yana da littafai daban-daban daban-daban amma kuma shi ne mai kira'an nan akwai kira'an ainihin shawi ko wanda ya watsu da ana jin su a kaset to shi ne kuma ya yi rubutu da yawa Allah ya mai baiwa ya haddace Qur'ani tun na shekara takwas a rayuwarsa kuma baban shi malami ne sannan an haife shi a garin minshawin ne wani yanki ne a cikin yankin kasar misra sannan kuma an haife shi a shekara ta 1920 ya mutu a shekara 1969 wata wata shekara 49 a rayuwarsa kuma Allah ya albarkaci rayuwarsa kaga bayan kasancewan ya goge a Qur'ani ya yi rubuce-rubuce kwarai da gaske masu yawa amma dai mu a tainan yankin mu littafinsa da suka fi shahara daga wannan ɗawul musallin din ne sai kuma ko wani littafinsa fannin ta'amul bainar zaujai littafi ne wanda ke bayanin shi kuma yanayin zamantakewar gida wanda aka ce mata da miji mata da ma'aurata sun san wannan littafin to matsaloli na zamantakewar gida kashi 80 zai kawo da 20 kawai da tsira zai kawo kwarai da gaske littafi ne wanda ke da daɗi wanda kuma in ma'aurata suka bi shi da samu jin daɗin auratayyarsu kuma abin da ya sa ya ware ya rubutu shi a kan kuskuren saboda ya ka san kuskure ka iya gyara kamar yadda hadisi ya tabbata cikin su musulun na zaifatu bin yaman allah ya kara masa yadda yake cewa mutane sun kasance kullum sukan tambaye annabin Allah akan alheri ni kuma kullum nakan tambaye manzon Allah sama akan sharri ba wadan na so yin sharrin bane saboda in kama kai nan tsara kai na game da fadawa cikin sharri shi yasa wani mai hikima yake cewa arabtu sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man lam ya'rif sharri min al-khairi yaqafi yace na san sharri ba dan ne sharri ba sai da kiyaye kai na game da barin sharri duk wanda bai fahimci sharri tsakanin shi da alkhairi ba baya bambanci sharri da alkhairi wata ran zai fada cikin sharri Allah ya sa mu dace wannan shine shimfidi a gurguje kuma karatun mu dai bare dinga wuce da minti 30 ba in Allah yarda to kuskure da farko da malam ya kawo shine akhta'uhum inda qada'il haji kuskuren masallata lokacin biyan bukata akwai laduba da musulunci ya tsara wa musulmi wanda zai bi wajen biyan bukata idan mu gama karanta kuskura to kamar an kawo ma laduban ne ko dai kawai ka da hau yin su maimakon da yanzu da ya babin sai kawo laduban biyan bukata sai a gyara kuskura to in ka gyara kuskuren to kamar ka da yin mene daidan ne awwalan akhta'ul la khilafa fiha na farko wato kuskuren da ba sabani kaf a wajen malaman mazhaban nan in mutum ya kuskure ne na farko adamun zikiri inda dukulil khala'i wal furuj min shine yana daga cikin kuskuren masu sallah shine lokacin da dawo su biya bukata rashin ambatan Allah lokacin shiga ban gida da lokacin fita ana so musulmi ya zo da shiga ban gida ya ambaci Allah kuma ya shiga da kafan haguna inda ya fita ma ya ambaci Allah kuma ya fita da kafan dama abin da ya tabbata kenan to wani ya zo shiga bangida sai shiga to bangida dai yana daga cikin wurare da ke samun aljanu da bola wajen aljanu ne da karan hancin mutum wajen kwanan aljanu ne shi yasa ake so mutum ya tashi ko bare alula bai sheka ruwa ya faci saboda aljanun in mutum bai ambaci Allah bai kwanta suna iya bacci a wurin saboda su halittu ne wanda ba a iya ganin su kuma suna iya zantuwa kowane irin halitta su duk kankantar shi to mala ya ce wa hadha khatarun ya fi sawadul a'zam min almuslimin wannan kuskure ne wanda da yawan musulmi suke yi sai wajen shi rashin ambatan Allah lokacin shigan man gida ko fita wa min asbabi taghallubi shaytan waswasati kuma yana daga cikin dalilai da suke sa shaidan ya rinjaye akan mutum ko kuma ya jefa wa mutum waswasi wa taghallaba ala ba'din nas wa taghallubuhi ala ba'din nas kuma dalili ne da yake sanya rinjayen shaidanu a shaidan akan mene shashin wayansu mutane warda zikiri inda dukhuli bi tariqatain bi ma'ana shedan yana samu yi tasiri a jikin mutum inda baya ambatan Allah musamman lokacin shiga ban gida tunda wajen dakunan su wajen kwanan su ne to mutum ya je bai yi bismillah ba ko bai ambaci Allah ba lokacin shiga ban gidan ban dakin to sai ga shedan ya shiga cikin jikinsa musamman kuma mata to ambatan nan ya zo a yanayi guda biyu al'ula na farko at-ta'awudh akwai neman tsari lokacin da mutum da shiga saboda fadin Anas dan Malik Allah ya kara masa da ce kana annabi sallallahu alaihi idza arada an yadkhula al-khala'a qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is manzon Allah sallallahu ya kasance in ya tashi shiga ban daki yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is wannan kafin a shiga kenan sai ka sa kafan hakuna kuma yake shiga wasaniya na biyu kuma albasmala ana yin bismillah wajen ce bismillah ba bismillah rahmanir rahim ba yaushe ake yi shi kuma da kauli sallama satru ma bainal jinni wa awrati bani adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah abin da ke rufe al'auran dan adam da aljanu kasu ga jikinsa in ya shiga ban daki sai ce bismillah yanzu idan mutum ya shiga ban daki zai yi fitsari ko zai ba haya ko zai yi wanka yana dan yi fitar da al'auransa fili kuma kaga har buya yake saboda baya so yan adam su ganshi ko matan shi ne ma wani lokacin yana kashi bare so ta ganshi ba wani ma har wankan ma bare so ta ganshi ba to gashi kaga ana abin da ya baka ma amma dai wankan ma bare so a ganshi ba to aljanu ya zaka ka kare kanka game da barin kasu ganka shine ka ce mene bismillah kana bismillah duk Allah zai rufe idanunsu kai ka shiga bayan gida har ka fita ba wanda zai ganka cikin aljanu ويكون ذلك قبيل دخول دورات المياه وعند تشمير الثياب في الفضاء e ana so in mutum ya shiga bayan gidan kafin ya kusance wajen ruwan ko wajen tsugunawa in a jeji ne lokacin da mutum ke kokarin ya yaye kayansa dan dai tsuguna ya yi mene ba haya ko ya fitar ya ce bismillah to ya makantar da duk wani aljani da ke wannan wurin أما عند الخروج من الخلاء فالثابت أن سمع قول عائشة رضي الله عنها amma in lokacin mutane abin da ya tabbata daga manzon Allah sallama shine maganar nana Aisha Allah ya kara mata da ta cewa kana nasallallahu sama idan kharaja min al-khala'i qala ghufranaka annabin Allah kasance inda ya fita daga bandaki kuma sai ya tsaya sai ce ghufranaka sai fita mana ya Allah ka gafarta min gafaran ka nake ma ai as'aluka ghufranaka ina roƙonka gafaranka fa'ida mana ce wata fa'ida maruya an anas radiyallahu anhu kana idza kharaja min al-kala yaqul alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani akwai wani addu'a da aka rawaito ya ce mutum ya fito da ta tashi fita daga bayan ɗaki ce alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani wannan ka duba ko mai iziya ma ya kawo wannan addu'a ko wa huwa hadithun da'if wannan hadisin bai inganta ba da haka abin da ya tabbata kawai in ka zo da ka fita ka sa kafan ka naguna ce gufrana ya ka fita na dama afuwan eh na dama ya ka ce gufrana sai ka fita amma alhamdulillah alladhi azaba min al-adha wa abani wani hadisin bai inganta ba mun fahimta saboda akwai Isma'il bin Muslim qala fi al-hafiz da'if al-hadith na biyu adamul istita yana daga cikin kuskuren masu masu sallah lokacin da suka zo biyan bukata shine rashin suturta al'aura inda qada'il haja lokacin biyan bukata ya mutum ya je ya baza al'aurarsa bakin hanya an fi samun haka in yan gwari yan ƙauye da suka zo din yana tuka raken fitsari ko ta kama shi sai ga yaro ya ga ko ya tsaya ko ya juya wa al'aura baya amma wani yana wucewa ta gabansa can zai iya ganin al'auransa wani ma dai kwaye haɗuwa wun shi akwai hatsari kwarai da gaske cikin haka mala ce yuku kafirun minan nasu inda ma ya duna alhaji duna sititarin da yawan mutane suna kuskure lokacin biyan bukata ya zanto ba sa sitirta al'auransu lidarrata annal ba'd minhum tara awrat awrat awrat awratuhu al-mar tara auratahu al-marratu ala at-tariq musamman ma lokaci ma daga musau masu wucewa daga suna iya ganin al'auransa wa kana hadi yusma inda qada'il haji annahu kana yaghibu fala yusma'u lahu sawt annabin Allah kuma al'adansa da shiryarwansa in dai biya bukata yakan buwe ko karan saukan biyan bukatar shi ba a ji wala yushammu lahu ra'iha ba a jin wato mene wato yanayin iska na da zai canja lokacin biyan bukatarsa ba sallallahu alaihi wasallama fa an jabir radiyallahu anhu qal daga jabir Allah ya kara masa yadda ce kharajna ma anna sallama fi safarin mun fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin tafiya fa kana la ya'til barada hatta yaghib ya kasance baya zuwa biyan bukata har ya buya fala yara ko fala yura ta yanda bara a gan shi ba وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة هدفا أو حائش نقل abin da annabin Allah ya fi so ya kuya da shi lokacin da ya zo biyan bukata shi ne yakan samu ɗan tudu sai da ya kuya a wurin ya biya bukata ko kuma ya shiga lambu na dabino ba wanda zai gan shi ya biya bukata qala al-khattabi malam khattabi yake fada mai shari mu'alim sunan na abu dawud yace fa am fa amara alaihi salatu wasallam bit tasatturi ma amkana annabin Allah ya umarni da mutum ya ɓoye al'auran shi gwargwadon iko wa Allah ya kuna ƙurudul insani fi bara'in min al-ardi taqwa alayhi absarin nazirin kuma kada ya zanto mutum yadda zai zauna biya bukata a idanun mutane ne mutane suna wucewa wannan wurin ka san mutane suna wucewa kakka yadda ka zauna a wurin قال النووي وفي هذا الحديث من الفقه استباب الاستتاء عند قضاء الحاجة امام النووي yace cikin wancan akwai bayani mene akwai bayani na bukatun mutum ya sutura cikin lokacin da ya biya bukata to a takaice wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin magabarta sai aka zo aka wuce wani kabari guda biyu sai annabin Allah ya ce wayannan kaburbura da kuke gani yanzu haka ana musu azaba kuma ba wa'insu manyan laifuffuka suka yi bane ɗaya daga cikinsu annamimi ne dan haɗa wuri shine laifinsa ɓata tsakanin mutace shi ne annamimanci ya zage wannan a idan wannan ya zage wancan a idan wancan kuma ƙarya ne bai faru ba nan ya ɓata tsakanin su wannan shi ne annamimi na biyu shi kuma wannan baya ɓuya inda ya fitsari kawai kan baza al'auransa a fili ne kawai ya ci gaba da fitsari ko gona kuke ko a jeji kuke in ka ji fitsari ka ɗan ja gefe ka ɓuya a bayan bishiya yadda wanda suke a wurin ba za su ganka ba ba wai lallai ba sai irin a bakin hanya ba ne a ko a jeji ne in bukatan ba haya ko gutsari ya kama ka cikin yan uwanka ka ja gefe irin yadda daga mutane idan lokacin sun an sauka a direba wani lokaci za a yi fitsari ga wannan yana wannan to ya kamata a dinga samun wurin da yake da bishiyoyi da yawa inda sai ka dan ja ka ɓuya ba a son wani yana fitsari wani na kallon wani a musulunci ba ɓuya yadda ba wanda zai kalle ka kai biya bukatar ka wannan shine a takaice in Allah ya kai mu wani sati kuma za mu daura kuskure ta uku shine hukuncin shiga da wato mene sunan Allah abu mai sunan Allah cikin banɗaki yaya laifinsa yanzu kamar misali irin dubu ɗayan mutum akwai Allahu a jikinta zai ba dubu ɗayan a wajen ban gida ne kaji kasuwa za ka shiga ban gida sai kuma ko wata dubu da ya ruta Allah a ciki ana samu haka wani lokaci ko to za ka bar dubu ɗayan a waje ne ko kuma na ka shiga da kayan ka ne sai na Allah kai mu sati sai mu ji sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam